a kamar yadda bayan isha ta wani kan da ta rasu ta sada na masana da sada ya kamata abin da suka rasa a takaice mai yi sada ko da raka a ciki ba za ka ga dukkan kada raka a ce ba sababin suka yi sada raka a kuma wata raka a biyu da raka a ganin yan uwa a bari da ne sallah a cikin ibada gaba ɗaya kan babu wata ibada a cikin ibadodi mafi mahimmanci da ɗan adam gobe da yawa kan sallah ta take da mahimmanci a yi tsayen ta a cikin dan gobe kiyama farkon abin da bincika na ayyukan gaba ɗaya kayan da ka ka da abin da kai Allah ba zai ɗauko sauran aiki ba ya kasar da an aiki an mutuka za a biyo sauran aiki ne bayan sallah da ran kuma wannan sallah a nan sallah da rasulun yana cewa sallu kamar ra'ayi muni musalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah cikakka ko ka yi ta yadda manzan Allah ya yi sallah yanzu min dole mutane muhimmanci ce ya kama na duk yadda aka samu wannan sabon sun kawo sun gani da yadda manzon ya sallah sun kawo labari tun da kabbara kai zuwa sallah kidan mu za a takaice za mu sallah ka a biyu kuma da sauran mutum zai yi wa yadda darasi ke baya kuma na san sauran da mutum har ka iya mana da gaba amma za mu biyu don ci da abin da farko lokacin da ka zo sallah ita niyya ba ta bukatar lafazi kai wani lafazi kalma kaza ko hausa ko larabci ko musanci ko turanci a niyya aikin zuciya ne duka malamai magabata kam akan haka suke ba wani magabaci ɗaya wanda ake koyi da su wanda ya kayi kayi na wasu talata zuhuru faratu ko zira ta kasa faratu ko zira ta al'ada ɗan kai kurin al'ada ce iya cikin bida a masu da babu shi ba wani za ka wahala koyon ma yi wajen ya ba ma ya ake da kasu iya sami a abin da ake bukata lokacin da karo kai ne musulmi ka san sallah guda da nake wannan wajibi ce farilla ce lokacin da ka zo kaya alwala ka fuskanci alkibla me yake ranka za ka kudurta ka zo sallah a ranka za ka yi niyya ka san ka zo aiki kaza zai kuma azaba ka tabbata ka tabbata da Allah barka shi wal azab kun ka bi bar azaba da kuwa san ka san barka shi ko na da ko kara a suna yake da wuce ko idan kai niyya abun ka sa a ran ka sallah ka har ai wannan niyya sai jama'a da Allahu akbar mun yi bayani kabbara kana iya tare Allahu akbar yayi kun karanta a baya kana yi Allahu akbar kai haka kana iya yadda haka ma yadda haka ma ka ci Allahu akbar duk wanda kai ko kai tare ko ka daga hannu da kai kafara ko kai tare ba wani matsala kuma daga hannu ko kai haka Allahu akbar ko haka Allahu akbar ko haka Allahu akbar duk dai kin ba ku yanzu kenan nayi Allahu akbar kenan zan dora dama akan hagu kuma wannan dora dama kan hagu shi ne sigar manzan da aka dukkan annabawa sun karanta a baya. Annabawa ta ce dalil da dukkan annabawan Allah an mana umarnin ɗora dama kan abu. Kana da manzan Allah zai ba umarnin Allah. Masarar da wasu da ba shi ce dukkan annabawan an mana umarnin ɗora dama kan Kuma wata hayaniya ta marasa hujja masu ba ra'ayi ne sun kawo wa wai sanar da wuri. idan ka ɗauki jirgin kayan yau a yau da tawon addini da bayan ƙur'ani za ta masu yin bukari ba wata kasa ko ba kaya da sai bukari sai musul abu dawo tirmidhi da sai ibn majah wannan dai su ne jigo a gaba ka ƙara kai ba maliki ka ƙara mota kai ba maliki an mutum yin maliki ta ko to wannan gaba ɗaya kuma dole kan gaba ɗaya guda lokacin mana kowanne sai dai babe na musamman babu tsora dama kan hagu a cikin sallah gaba da kowanne ya kawo ruwaya amma ɗaya wanda ɗaya cikin sa ɗaya kam ba mai kawo maka ɗaya wanda ya babe na suke hannu babu ne kam wanda ya ce ma akwai ya gwada maka ba sai dai ka maka ruwa eh nan ba a ce ba a yi kuɗi hannu amma dai in magana ce karara dora dama kan abu shi ne salon manzon Allah haka dukkan annabawa haka mai son koyi da salon manzon Allah ya dora dama kan abu shi manzon Allah ta yi sallu kamar ra'ayi su duni usalli yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi an kuma mana dama yake dorawa kan abu kuma shi ma ba haka ba kafa haka ba akwai ruwa ba kan ganci kan haka wani kan cibiya wani kan ciki a dora dama kan abu a kan kirshi kuma wannan hannun hannun ka yi hannun na dama zai dora rabin tafi rabin wuyan hannu rabin kan tsiya haka ake dora hannu ko ka dora ka yi wajen ko ka yi tsiya haka take ko ka tsora haka ko haka ba haka ba kuma da kama ba a kama da haka ne kuma kuma kan kirji ko kan kirji ko haka nuna shi da kan kirji kenan na yi allahu akbar na tsora dama ka wannan shi ne na shiga sallah ana addu'a ta buɗe sallah daga ciki subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka sumuka وتعالى جدك ولا إله غيرك wannan karama ce ta isa zai yi kiran bayan na wani abu a raina akwai matsala yin ta'awuzi da bismillah ta'awuzi wajibi ne ana yin shi amma ba a bayyana wa ko wurin bayyana wa zai yi a'udhu billahi a azzace zai a'udhu billahi samir alim min ash-shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim tama abu ne da kuma duniya ta abu amma ruwaya tabbata ta cikin malik yake manzana yana yin bismillah amma a gode yake zai bai da kiran ba na yi a'udhu billahi samina alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim qabla qawlikum sai kada karatu da umman bai da wani alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmid إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نعم فاتحة ينزو ilmi da ka cewa sura to sura ma ba a bukatar bayyana bismillah ko da kana asiri amma dai ba ku da mu bismillah ɗaya ce daga cikin ayoyin fatiha kada ka jin mai karanta fatiha ya yi bismillah ba malamin ɗaya ce cikin ayoyin kina bayan ka yi bismillah a koye a fatiha a sura ba ta ba misali kina bayan na yi غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر رجل قال يقول زي الكوي زي لك هنو حقا هو حقا هنا زي زي الكوي زي حقا زي الله أكبر يردنا كذا نادري تقول سبحان ربي العظيم وبحمده زي سوق هو أبدا نيبة كي جمع واتها ko subuhun kudusun rabbul malaikatu war ruh ko wanda kai ɗaya ne bayan na yi nan babu kada ne kuma ya ƙara ma in ya so na ƙare kuma nan hannuna kun ka da kama gwiwata ko ya kama gwiwata kuma bai yi haka ba na hannuna a haka kenan an raba damtse da kirji haka kuma an damtse gwiwa in za a dago sami Allahu liman hamida ربنا ولك الحمد to wannan akwai ƙari bayan kai sami Allah kan hamda rabbana lakal hamd hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda kuma Allah ya yi wani bawan Allah ya yi wannan zikiri ya ce waye ɗazu baya na yi wannan wasu kalmomi na ce duniya ya rasu da ya ce na ga mala'iku talatin da yanka suna gwagwarmaya wa zai da shi wani ata ya zama da ita da mahimmancinta ba ka yi sami Allah da mana hamdu rabbana wa lakal hamd sai ka ce hamdan kasiran tsayin mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda bayan ka haka to akwai masala an an dago dora dama kan hagu wasu malamai na sunna suna ga za a dora dama akan hagun bayan an taso don ya kawo dan saɓa tsakanin albani da tsinsu bin bala amma da rudu tsakanin su da Allah ka fata musu shi bayan da albani ya kalubalanci mutane bayan dai yaman da yawa a rubuce ake albani a'a mas'ala ce ɗabi'a kafin su malamai sun yi magana wajen jamhurin magabata kaf gaba ɗaya sun yarda ɗora dama kan hagun ana yin shi ne a tsayuwa ta farko inda aka samu wani cikin magabaci ya yi magana ɗora dama kan hagun babu tuni imamu ahmad ne aka ma tambaya an iya yi ya ce iya ga ba a yi laifi ba amma ba ce manzan allah ya rike su ne hautu kuma na shi shi ne ra'ayin jamhur da zan tafi a kan ga mas'alar matasan jambalbar jamhur albarin ke tara yake cewa ba wani malami ya ce a duniya ba wata ibada da ta samu waya a jisai kanta daban-daban mafi yawa ya ce amma gaba ɗaya kam ba mai kawo maka ruwa ya ce ko mai rauni ko mai rauni ko mai rauni ita ma ga an sa wani sahabi ka za ce matsala ya rike hannu ba da kuyi ba da kana illa fa'inta an ce idan iya tsaye hannun shi a iya tsaye ya ce na matsewa ce ta fa'inta amma ce nan zahiri babu kuma nan akwai yau sai ka nemi shi baka kenan zai yanzu kenan bayan mun dago daga rukuni sami azan da rabbana lakal hamd hamdan kasiran tayyiba mubarakan fi kamar shi rabbuna wa yarda ya saura ya suje da ku mun karanta abin da mai inganci a ruwaya wata ta bukhari ta ibn umar ibn khuzaima ruwaya ta murfu'i cewa abin da mai inganci zuwa da hannuwa ba gwiwa ba shi mai inganci ma ko rigima amma kai mai inganci ruwaya shine zuwa haka muka tafi a tsaye zuwa da hannuwa ka gwiwa kenan bayan ka dago za ka yi Allah hannun da nan Allahu akbar kenan hannu zai fada zuwa kuma ya so yin ka wannan ka kalli kibla kibla za ka kalla kuma za ka aike goshinka a tsakaninsu Allahu akbar har nan a jiba wannan kenan ka farka bar da gamuwa da kirji an bude haka ka bude سبحان ربي الأعلى وبحمده يتفرق وسبحان ربي الأعلى كأي وسبوح قدوس رب الملائكة والروح تقول ذكر الملائكة كل من لم يكن أمين وسيدنا يسمى مثال يتم بكين سمعه إنه سبحان ربي الأعلى سبحان سبحان ربي العزيز سبحان ربي سبحان ربي الأعلى وبحمده وبحمده كل قدوس رب الملائكة والروح أن كيما سيدنا الله أكبر idan ka dago daga kenan daga sujada idan ka dago haka ga inda ya kamata hukunci yaya ake ma kawahuwa yanzu nan mun dago ne mu hako nan dai gaba haka za ka ɗora hannu bayan ka dago ka yi rabu da sulji rabu da sulji rabu da sulji na gaba ko rabu da sulji wa rahamni wa jubunni wa rafa'ani wa sulji wa hajjini ko da kai da yaji to amma su kawahuwa ga yadda ake su a ɗan an dago hanya in ma ka yi haka alika'a ya tabbata tabbas cikin mun karanta cikin mutum na tabbata haka ko kai haka ana wannan zama tsakanin sujada guda biyu ba a tahiya ba ba a shi tahiya ya dama kenan ko kai haka ko kai haka iftirash wannan azama an kada wannan sujada ko zama iri biyu ko kai wannan ko kai wannan ko ne ya tabbata kenan yanzu kenan na dago da sujada na buga sujada buga sujada buga sujada kuma sai in koma Allahu Akbar
الأعلى بحمده قوس وجوه وقدوس وقرب الملائكة دون هذا ذلك كما هيك يا أخوة بجدك أترك أتكلم وانا سجدة duk abin da ka iya ba sai da larabci ba idan ba ka larabci ba za ka yi da hausar ka Allah ta banka ka Allah ka kiya maka ka Allah ka kiya maka da ran sai sai ka ɗago kai haka zama da zama hutu da istara sai ka ɗan zama na kan haka kafin ka tashi har ka a farko shi ma tsawonka yanda kai a can amma a nan ba a yi ka a sai dai zama istara shi zama kai zama sai dai zama haka in za a tashi kenan zama haka ne ake sai su kuma sai a haka in sun za a tashi an tashi da al'ajar kenan sai ka dunkula hannu kai Allahu akbar yanzu kenan na tashi ina raka'a ta biyu to raka'a ta biyu na ma dai ba wani abu sabo don mai azabu sada kurin zan zan yi da auwuzi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله duk wannan sai su aboye ba a bismillah ba in na yi sa kenan aboye kun zan bayyana sai bayyana da alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس طيب. الله أكبر سبحان ربي العظيم قول سبحان ربي العظيم وبحمده قول سبوح قدوس رب الملائكة وانت كل دون كذا باكي كي كجمع أما إيه كي توقع كتمي متى بقى كما تقول أن كي كي هيك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وربنا لك الحمد وألهم ربنا لك الحمد دون كي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا إسلام ko bayan kai ba ka fi kamar ka tsara kamar fi rabbuna wa yarda da lafazin nan iri biyu kana iya kullum hamdan kasiran tayyibun mubarakan fi ko hamdan kasiran tayyibun mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda shine karshen kiran ka tsare kuma sai zuwa sujjada raka'a sujjada ko ta gaba sai ka je da hannuwanka Allahu akbar kuma nan kullum alai da ka yatsa wannan za ta kalli alkibra Allahu akbar kuma dole za ka ci babu sallah ga wanda hancin shi ke taɓa ƙasa ba yadda goshi ya taɓa yana hanci da goshi ta taɓa ƙasa kuma a buɗe hannu kai ya taɓa kirji a buɗe hannu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ko subhana rabbiyal subhana rabbiyal a'la ma ya a'lamu da kai ko su su su su kuma ka roƙi Allah buƙatarka da abin da ka iya sai ka ɗago Allahu akbar Allahu akbar kuma subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la ya Allah Allah ba ni Allah koyi ne kuma ke musu na'am كثيرا ولا تنفيذ ومسلمين هذا ألا تنفيذ ألا توصل الله أكبر سيأتفيات الله والصلوات والطيبة السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال yanzu wannan su ne na ka'ida bayan wannan roƙi Allah da abin da nake so a wajen Allah an akwai ajiyoyi a cikin sunna an karanta an babu kuma Allah kaman kaza Allah kaman kaza Allah kaman kaza yanzu kenan wannan na kare tahiya da abin da ake nema tahiya mu kuma a hannu wajen yin tahiya akali hannu a haka yake an ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana damke wani lokaci sai ya haka gaba daya ya damke ya san wannan haka yake mata sai ya ishara da wannan kurin haka attahiyatu lillahi ya ya ya hatta ya ya ya mutsa ya mutsa wani lokaci sai ya sai ya zo bi haka halaka sai haka amma ba ba haka ba haka ba ba nan kamar wani rabani da su da su fata a ce ba magana haka gini haka hannu da kai ko ayi haka ayi haka ko ayi haka amma hannu a haka yake ba haka ke yake ba ai ya tsaka zai maka haka bane ba ba haka bane ba ko ba haka wani haka da haka amma kamar da kamar ya da zaka da zaka da gari albani da gari kamar amma da gari ba asali ya ta wannan ba ta rabuwa da kibla ji da kai ka sai wata kibla aka ba ba ta sama kullun tana kibla kamar da kuma bashar da kuma kana mutaka kana mutaka kana mutaka kuma wannan ya a karshe hannunka haka na'am kana za ka koka rufe ko ka haɗa wanda shi ne siffa yadda ake yin kenan duniya bayan na kare gaba ɗaya sai ce assalamu to ka salama da kuɗi salama farko mai tsawo zan juya dama ba ɗaukar ba da yake ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullahi iri ta biyu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم تهلوا كما قال نعم السلام عليكم نعم نعم كنا وانا حدث دون ده كان كاسنا نعم كده عملنا رجل ونوك تكيول ونوك تكيول وانا شيني عملنا لكي نسلم سلم سي مجانا زمان سلم zama akwai in sallah ce mai mun yi bayani tsakanin su guda biyu na farko idan zama na farko akwai zama kan haka kan kaɗa wani sujada akwai zama irin wani kuma akwai irin wani amma zaman sai ya iri biyu inda yake da zama guda ko zama biyu zama farko ana zaman taraki haka kan kawo ta hawa haka zama in zama na biyu ya zo shi ake zama kan haka kan tsakashi bangaren ya kaya wannan shi ne in ka iya da ya ta tauri ya kuma da haka ta tauri haka eh suka iya kuma kai da kawai haka haka ne ke shi ne shi ne tafiyon tawo kenan sallah tana da zama iri hudu akwai zama a tawon kuke magana inda ake zama na biyu لكن زمان كان شيء شيء تورم شيء زمان كان تكاش تنقل حرب أنا شيء تورم أنا وانا زمان الزمان أنت كزمان شيء زمان كان شيء استراج أنا مش أتجي أتورم تكاش تجي له ولا شيء هذا استراج هو ده اللي مركب زمان ولا أكيد مش استراج ولا زمان sai zamanin da tsakanin wannan shugaban kai aka shugina aka dago aka wuri da yake shugaban تكلم في كده بلاش انا هنا تكلم في كده بلاش وانا زي ما انا هاشي اكتب في كده كده بوك هيكتب هاجي قوموا ايش زي زي ما انا اتركه زي ما زي ما زي ما حد زي ما كما قلت زي ما حكى تو وانا زي ما تم يسلى بلا كده ايوه بابا وانا شيء زمان ايوه يسلى مره ثانيه بعدين زي يا بيك مره ثانيه حقي اللي يفكر زي وانا شيء ايوه كده ايه ده ايه كل za ka rufu da kwashin ya an kada gurin in za ka yi sujada in ka yi sujada ba ka yi sujada nuni ya ka warware kuma ya ka je ka yi sujada ka ɗaya ka yi ta biyu in ka dawo ya ka haɗe kucin zai waka a maganin a wurin sujada awawa a haka suke hada wannan shi rasa rasa kadamai na na yawan malami ya kai inkarin abu abin da ya tabbata a sunna a sujada awawa haka suke kenan kawahuwa a sujada ana liƙa su ne haka don ta annabta ka rasa kadamai iya liƙa hawan shi haka wanda shi ne ruwa ingantatta haka yake gama su ba haka ba yake yi a haka yake gama su wanda shi ne kace kai mu kace mu haka a su akwai masu haka haka ko wannan wannan kuskure ne wannan ba wannan ku- wannan kuma bai cikin sun fasalla amma bai cikin sun fasalla mun mana da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ana ga ta mu kare ne mun mun mun mun mun mun
babu
mun